إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 20 daren 16 ga watan safar shekara ta 1000 da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin ashirin da uku ga watan Satumba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi na saba'in cikin jerin darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya wallafar al-imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Al-Imam ibn Taymiyyah ya rusu ne shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi yana mana bayani ne akan fiqhun musulunci game da ka'idojin shugabanci da jagoranci Allah ya saka mashi alkhairi idan ba manta ba wannan babban malami yana ta mana magana akan abubuwan da ya kamata shugabanni su kula da shi wajen samun gyara da samun salaha a cikin al'ummarsu wanda har yazo yana magana akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da shi na tsare mutuncin mutane ta fuskar hana yaduwar wato a rashin daraja da rashin kunya da cakuɗeɗeniyar maza da mata da hana 'yan daudu da masu ainihin wato yin magana irin ta mata shiga gidajen matan aure a Madina hasali ma har yasa aka kore su daga garin Madina saboda suna shiga cikin gidajen matan aure suna koya musu badala da rashin kunya da rashin ta'ido sannan sai gangaro ya bayyana irin yadda musulunci ya kokarin kare mutuncin ya mace da hana aukuwar zina musamman duba zuwa ga cewa zina ɗaya ne daga cikin laifuffuka manyan laifuffuka wanda kuma take fatattaka mutuncin al'umma da dita karɓi zina ta yadda da ita to muna cikin wannan bayani ne ka maka kwana inda malam yayi mana magana akan cewa daga cikin ababan da suke bayyana fajirci waɗanda musulunci ya hana shine barin mutane manya waɗanda ake zargin su da rashin kirki suna cakuɗe ne da ƙananan yara waɗanda za su iya koya musu harka ta luwaɗi za su iya koya musu harka ta fasikanci ko kuma abin da zai ja su zuwa ga barna makamanciyar wannan yace da haka wajibi ne shi ma a hana haka nan hana mata fita wuraren da ake bayyana tsaraici kamar wuraren wanka irin nada da ake ci musu hammamat kamar wuraren bukukuwa da kaɗe-kaɗe kamar wuraren da ake cakuɗeɗeniya tsakanin maza da mata to anan ne nace ina so na ƙara mana wasu 'yan bayanai takaitattu game da abin da ke cikin wato nasoshin shari'a da tanajinta ta fuskar hani game da wannan barna ta zina a haramcin zina abu ne sananne ma'alumin min addini bid darura duk wani mutum da ke rayuwa a cikin inda musulmai suke ko malami ne ko ɗalibi ne ko waninsu ne ya san cewa zina haramun ce wato yin alaƙa irin ta ɗa namiji da mace a wajen aure haramun ne kuma mafi yawan al'adu ma al'adun da suke da ragowar kirki a cikinsu suna matuƙar kyamatar zina ba ma addini ba al'adun al'ummomi duk inda suke suna da ragowar ganin mutuncin junansu to akwai wannan zahira ta kyamatar zina kafin ma musulunci ya zo ya hana don haka za mu ga cewa musulunci ta hana zina ya ma hana kusanci da ita ne kamar da Allah ya faɗa cikin Isra'i ya ce wala taqrabu zina kar ma ku kusanci zina saboda muninta haka nan Allah ya sake faɗa a cikin An'am wala taqrabu fawahisha ma zahara minha wa ma batan kar ku kusanci alfashoshi abinda ya bayyana a cikin su da wanda ya buya zina tana daga cikin alfashar da ake nufi anan haka nan Allah subhanahu ta'ala yake bayyana irin waɗannan munanan ayyuka wanda suke dangin zina da maɗugo da luwaɗi da makamantansu ya ce kada a yi kusa da su kamar yadda ya ce kada a yi kusa da dukiyar maraya a cikin dai isra'il wala ta karbu malar yatimi da abin da ka dace kada a yi kusa da shi to haramun ne ba'idu a cikin al'amma akwai shi ta karbu a a a malami cin din to haka waɗannan sa daga cikin alqur'ani mai girma da suke wannan haramci a cikin hadisai kuma akwai su da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana irin azabar da ake ma mazinata tun a kabarin su wanda abinda aka gani annabi ya bada labari shine za a sanya su a cikin wani kogi na jini suna rinƙaya a cikin sa duk sa'ad da suka zo suna so su zo gaba akwai wasu mala'ikun azaba rike da manya-manyan gudumai suna buga musu su a kansu sannan ranar alkiyama za a sanya su a wani fage na azaba wanda za a dinga ƙona su ana soya su suna wari hatta 'yan wuta suna kyama wannan warin wannan ya daga cikin azabar da za a yi mazinata don haka jama'a zina abun gudu ne musulmi mu ji tsoron Allah mu guje wannan sabon ya yaɗu mummunar yaɗuwa a cikin musulmai hatta kaiwa mutane masu mutunci suna kyamatar zuwa su kwana a hotel hotel idan sun tafi tafiye tafiye saboda hoteloli sun zama cibiya na yaɗa barnar zina har ma da zaran an ganka a wajen wani ma da iyalinsa ne ya taho amma sai a mishi kallon fasikanci ya zo saboda yawaita masu zuwa wurin an samu kawalai sun yawa a cikin al'ummarmu an samu cewa zina tana faruwa ga dinnawoyin mata ma'ana da kamammu da masu badala din da masu sana'ayi da masu zaman banza da ƴan boko da waɗanda suke ba ƴan boko ba da ƴan mata da zawarawa da matan aure kai hatta mata fa masu takaba da idda ana samun su da wannan matsala me takaba tawayi gari da cikin shege jama'a wani irin bala'i ne wannan ubangiji Allah ya kare mu Allah ya kare mana zuriyar abinda nake so mu fahimta a nan jama'a shine mu kalli abin wato ta fuskar wato mabadi na addinin musulunci shi musulunci ya kalli alakar jinsi a matsayin ɗaya daga cikin sacred affairs wato wato kamar ka ce mu'amalat ne muqaddasa samun miji ya kai ga kwanciya da ƴa mace ya ji daɗi da ita abu ne mai girma a musulunci da aka aka ce na farko tukunna sai ya nemi izinin ma ya magana da ita idan kana so ka auri mace kamar da malamin malamin sa sabi yake faɗa Allah ya saka mai da alkhairi yace ai duk wani abu da zaka mace kan ka aure ta ana iya mata a gidansu in banda wannan jima'i ana iya bata abinci ka tarar mata na ci ana iya bata kuɗin makaranta a biya mata school fees a sai mata sitira duk abin da ake iya yi babanta na iya mata wanta na iya mata kanin babanta na iya mata amma wannan alaƙar jinsin ita kaɗai ce ba za a mata a gidansu ba sai dai mijinta na aure to haka wannan shine asalin gaya aure da haka aka kuntata yuwarsa sai ka nemi izini kafin kai magana da ita in ka nemi izini sai a ce ba a baka ba sai an yi bincike ba a yadda ba za a ce a je a bincika su waye iyayenka daga ina ka fito kai ba a ma yadda ka zo da kanka ba sai dai ka turo manya in ba yanzu da rashin kunya da barikanci ya yawa ba kai saka je ma neman aure da kanka sai ka tura dattawa dattawa ma sai an zazzaba babanka ma wani lokaci bai riba da kanshi sai an gaito dattijan anguwa da wani hakimi da wani limami wanda ake ganin za su iya saka ido sannan fa za a je a yi magana aka ce ba a yadda ba nan ma sai kuma iyayen bayan sun yarda sai ita ma ta yarda su su yarda ita ta yarda iyayenka su yarda iyayenta su yarda duk jama'a anguwa su sani sannan a ce kawo sadaki sannan a ce kawo akwati kawo kaza ai ta fito maka da tsirfa iri daban-daban da da shari'a ta sani da da bata sani ba duk wannan fa kafin ka samu halin kwanciya da ita ya zama babu zunubi a cikin kwanciya kuma ko ba karama al'amari bane jama'a in ka je cikin wasu al'ummomin kai tsada aure sai hankalinka ya tashi sannan a ce bayan nan a kira shi a tara mutane a sa rana a ce a je a ga inda zaka aje ta wai kai za baka ita ba sai an ga inda zaka aje sai an ga wane ne wani lokaci a cika ma sadaki malamai su daura gindi su ce Allah ya ce wa atun nisaa sadaqati inna nihla su suka san fasar da suke yi ko ma'ana sai ka wani sai ya ci bashi sai ya sha wahala da sauransu amma ke saboda baki da hankali duk ki bari a tsallake duk waɗannan matakan kawai ki je ki bada kanki sai ki bude kafa ki haka nan kawai gaban ra saboda baki da hankali ke shashashaci duk an gama wannan fa auren hanyar ga da ba sai an zo an yi siga wato an an kulla kwantarakin a aikace kaga duk waɗannan sai su ce ai to ai da gaske ne ana nufin a baka da za a zo wajen sigar ba a ce baban ka ba shi ce ban bayar ba shike da fa duk wannan shirin ya lalace ko a ce wa shaidu ko shaida su ce ba mu shaida ba duka fa shirin ya lalace gaba ki daya sai an zo an yi siga aikace a gaban shaidu sannan ya halasta ta da ki amma amma saboda baki da hankali ba da sanin iyayenki ba ba da biyan sadaki ba ba da neman izini ba ba shaidu babu komai ki je ki miƙa rayuwarki ga wani saboda ya miki daɗin baki ko zai baki kuɗi ko saboda baki da mutunci kawai ya kamata mace da za ta yi irin wannan abin ta tsaya ce wannan lissafin kuma abin da kin san idan kin yi shi duk wanda ya ji labari shikenan zai daina ganin mutuncinki na farkon da zai daina ganin mutuncinki shine wannan mutumin da ya sadu da ki shine na farko me yasa Allah ya fara ambatan mata a maganar zina saboda ya mace zina ta fi mata tabo biyar da namiji kai akwai mazan fa da masu ke alfari da zina ba bayan sun yi sun gama zai dinga nuna cewa ai wancan ma ya santa wancan ma ya santa akwai wanda aka taba tuhumar shi cewa yayi aure ya kasa haihuwa ana tuhumar shi cewa bai da lafiya ya tashi tabbatar da ya da lafiya labarin da ya ba cewa to shi ba taba yi ma wata ciki ma a wajen aure ya za a ce ni bai da lafiya yanzu yana hujja da zina don tabbatar da cewa lafiya lau gare shi ya ce shi za a ce ya kasa ya kasa haihuwa shi ba laifin shi bane a gaban kowa ba ya faɗa ya ce shi da ya taɓa yi ma wata ciki ma'ana yanzu zina ma hujja ce gare shi kaga ita ko inda ta taɓa cikin shege ba za ta iya faɗa ta ciki ya ni ma na taɓa yin ciki ba ba ta wata ya faɗa wannan ba duk iskancinta saboda ta fi in ta yi zina da ita da ƴaƴanta da iyayenta da danginta duka ta ja musu abin faɗi amma maza nawa suke yin wannan abin su dawo su murtiti kaman ba su ba da haka sai aka fara ambata aka ce azzaniyatu wazzani saboda an nuna mace cewa ta fi shiga hadari a wannan harka ya kamata ƴaƴan musulmi su gane wannan jama'a su gane munin da ke cikin wannan bala'i shi sa da wani yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi zina annabi ya halasta mishi wannan saurayi annabi ne kwatance da zai gane ya kwatanta mai da uwarsa da yarsa da kanwarsa ya da labarin sun yi zina yace ai wallahi sai ya kashe ma wanda yi idan ka gane wato illar tana kewayawa ne akan haka kuma kai ma da namiji ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka gane wannan matar yar wani ce uwar wani ce kanwar wani ce kai ya zaka jan an yi da naka haka kama mutane suna cewa ai zina bashi ce duk da dai bai inganta hadisance ba Allah shi kyauta kuma wasu abu wasu abubuwa da za a bi wajen kare al'umma daga wannan barnaki su ne farko mu sani kamar da malamai suke faɗa zina ba ta yiwuwa a karan farko wato da zaran mutum da mace sun haɗu a ce su zina wannan ne ba karuwa bane su baya ba ta yiwuwa wanda kawai dama su commercial sex workers kamar da ake cewa sai an samu wasu kutuwa shine mai waka yake faɗa yana cewa a cikin waƙarsa da yake faɗa yana cewa nazaratun fabtisamatun fasalamu fakalamun famau'idun faliqa'u kallo abu na farko kallo kallon abin da ya haramta kallon matar ta haramta gare ka kallon mijin da ya haramta gare ki ku ma mutane idanu shi sa Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihinna wa yahfazu furujahunna Allah ya sake cewa wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna maza da mata kowa ya rinsa ido kowa ya kiyaye al'aurarsa to kallo shine mataki na farko shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa kowane dan adam yana da rabban shi na zina babu shakka dole sai ya riske shi yace ido zinarta ita ce kallo kafa zinarta ita ce tafiya inda yake fasikanci hannu zinar shi shine tabawa kunne zinar shi shine jin abin da ya haramta gare shi yace daga nan kuma al'aura ta gasgata ko ta ƙaryata shine mai wakan ne yake cewa nazaratun kallo ka kalli matar da bata halasta gare ka ba annabi yace in kai na farko an yafe maka amma an kai na biyu fa inna lakal ula wa laysat lakal ukhra haka yake sayyidina ali amma ka kalla daya ka sake kalla biyu ka waiga to daga nan fa sai kai mata murmushi ta ma taimaka tana dawo maka da murmushin nan sai shedan ya riya maka cewa a to wannan aboki harka ce to da ka kemace da zaran an kalle ki ko ki bata rai kake saki fuska kar ki zama mai bala'in sakin fuska haka baki da kamewa daga nan fa mai waka yace fa salamu sai kuma gaisawa daga gaisawan nan a dan gaisa yau gobe a gaisa ido da ido ko ta waya ko ta chatting waye daga nan kuma fa kalamun sai kuma zance ya barki fa mau'idun sai alƙawari fa liqa'u sai kuma haduwa to waɗannan sune kutuwa da mazinata suke bi sai ki kiyaye wanda zai miki magana ki sani ina ya fuskanta dan haka musulunci ya hana cakuɗe ɗeniyan maza da mata hatta a wuraren ibadoji a wurin ibada aka ce mata ci sahu a baya sahun su na can baya fa albarka sahun maza na can gaba ya fa albarka aka ce kada a haɗu wajen fita daga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware ma mata ma kufar ta musamman haka dai haka ne dan a rabe tsakankanin su a duk wuraren da in kun tuna mun karanta a baya har muka dauko magana daga Ibn Qayyim a cikin Aturqul Hukumiyya cewa duk inda za a ban maza da mata su dinga takuɗe ɗaya ne ya babu ka'ida to abin da zai bi baya ba shi da kyau da haka musamman a makarantun mu na boko na islamiyya wajibi ne mu raba tsakankanin cakuɗe ne maza da mata Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi umarni ya ce wa matan shi يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لتقيتن فلا تخدعن بالقول kaga abu na gaba kenan magana ta banza ya mace ta gujewa magana ta banza gwalangwaso a cikin magana mai Allah yace fa yatma allazi fi qalbihi marad akwai da dama zuciyar shi akwai cuta ta san zunubi cuta ta sha'awar barna to da zaran kin zo rumfar kasuwarsa ko kin zo yake shiga a daidaita sahun shi ko kin ganshi akan hanya ko kin je ofishin sa kina mishi magana irin ta rashin kirki ta rashin daraja to dama ya sani daga nan zai gani da ka kike dinga magana gatsai gatsai a tsaitsaye ya zama kawai business kawai and only business no courtesy wajibi ne ya mace ta san wannan domin waɗannan fa matan manzon Allah ne fa jama'a ummahatul mu'minin radiyallahu anhunna Allah ya ce fala taqda'ana bil qawli kar ku dinga magana wata take mai yaudara fa yatma allazi fi qalbihi marad sai zamana wanda yake da cuta a zuciyarsa sai cutar ta motsa daga nan sai fara tunanin ki bashi lambar waya ya za'i ku haɗu da sauransu shi a kun shiga wannan open invitation sai kuma sutura sutura da mata suke sakawa sutura fita sutura gida da sauransu shi za ka nan mace suka turare aka hana ta saka shaffa transparent ko wanda yake bayyik wanda yake body hole aka hana ta saka kaya irin na maza aka hana ta saka duk wani sutura wanda zai ja hankalin maza zuwa gare ta hatta abin kafa mai yake ci mishi munduwa aka hana ta cewa kada saka abinda wala mai Allah yake cewa ita tafiya wala yadribna bi arjulihinna kar su dinga buga kafafunsu da yi ulama ma yukhfina min zinatihinna dan kar a ji abin da suka koyi na kwalliyar su da aka hana aka ce su zauna a gida wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakka ga sunan da yawa irin waɗannan ba su ne ba su ne mahallin karatun mu muna isharar zuwa gare su ne aka sake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين in za su fita da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara da ƴaƴan shi sannan matan dukkan mu'minai tun daga zamanin sahabbai har zamanin nan indai kai mu'mini ne aka ce ka ce matanka da ƴaƴanka in za su fita su sa kaya wanda musulunci yadda amma kana kallo ƴarka ta fita da kayan banza kana kallo matanka ta da kayan banza kai ba mu'mini bane kai kam wani iri ne kai kenan baka aiki da alqur'ani ne Allah ya ce ka ce ma ‘ya'yanka da matanka yudnina alaihinna min jalabibihinna su saka suturar su kar su fita kana cikin sautin nuri ko? Duk waɗannan sai an bi su wajen karewa. Sannan wani abu da ya kamata mu fuskanta jama'a a dirasat da aka yi a zamanance kwanaki na baku labarin lecture da ɗan uwa da ta zamilu zarewaye a nan a nan Congo Center for Islamic Legal Studies da ya tattauna akan zina cikin azumi da ɗajin ko bayan azumi ya yi maganganu sosai masu faɗi a kai. ku koma ku biyo biyo na lecture daga cikin abin da darakat suka nuna shine daga cikin abin da ke jawo a kare mata daga aukawa cikin wato abin nan sarƙaƙiya ko tarko na zina shine mu kare musu bukatunsu na rayuwa abinci sutura idan yarka tana makaranta ka tabbatar duk abin da take bukata makaranta ka sanar da mata musamman a wannan zamanin ka bata waya take bukata don yin karatu ka bata kwamfuta ka bata kudin data ka bata kudin komai take bukata gurgurdan hali idan ba za ka iya bata zauna a gida ba dole bane karatun boko na mai zafi jama'a ba dole bane amma ka bar yarka ta tafi university ta je wani gari ta je ta zauna ba ka biya mata bukatun da ya kamata ta je FCE ta je health tech za ta gamu da wani saurayi wani lecturer wani mai zuwa ziyara ya bata yau ya bata gobe to ita kuma ƴa mace ɗabi'ar ta shine duk wanda ya sakan mata fuska ta kuma ta sakan mishi jiki duk wanda ya mata kyautayi za ta kyautata mishi wata bata san ma san za ta mika mishi kanta ba saboda zai mata abin da take so abin da ka kasa yi kai kalli hadisin waɗannan mutane guda uku waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya amshi addu'ar su da suka yi tawassuli da ayyukan su na kwarai daga cikin sa ɗaya mai aikin shi kokarin da yayi ya zina da wata mata ta ki daga baya ta hakura ta zo to a shahidi shine me yasa ta hakura ta zo yunwa da talauci to ka san yanzu akwai jama'a zawarawa waɗanda aka mutu aka ban musu marayu saboda rashin kirkin al'ummarmu za ka tarabba zawara saboda ci da yanta ta yi zina mu ma da irin wannan labarin jama'a za ta tana kuka daga baya tana nadama abin da ta yi amma ya'yanta ne cikin yunwa an rasa wanda zai taimake ta ƴan uwan uban sun kita kowa ya kita saboda zalunci irin na al'ummarmu sai kawai wani ya zo ya lallashe ta ya dinga mata kyauta har ya zo ya kwana da ita sai ta gama da yin abin da za ta yi ya bata kuɗin ko ya bata abincin ta da dama abin ta to tana faɗa tana faɗa muku tana neman fatawa ya za ta tuba me ya kai ta shine rashin samun buƙatun rayuwa wannan ya daga ciki sannan kuma har ila yau daga cikin abin da ake buƙata shine ƴaƴanmu mata da sauran waɗanda ke ƙarƙashin mu suna buƙatan orientation da sensitization ka taɓa zaunar da ƴarka mace budurwa kai mata nasiha ka nuna mata hadarin zina ka tsoratar da ita hadarin ƴan maza ka taɓa yin wannan ya kai uba ka nuna mata ke eh kin gani namiji ne mu maza muna da matsala ki hankali da maza ki ciyaye su wani da naga kina magana da shi wace irin magana kuke yi da shi dole ne mu dinga musu wannan jama'a in ba haka ba barin su ake kawai sai sun dauko kansu mataki abin da suke so su sai daga baya kuma a zo ana nadama wannan ya cikin aikin da Allah ya tsara mana da yake cewa ku anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kawunan ku da iyalan ku daga wuta jama'a zancen yana da yawa wannan kawai ina mana isharori ne a tsaitsaye sannan a a daga cikin abin da suke hana yaɗo zina jama'a akwai wannan abin da yanzu muka tsana shine yi ma ƴaƴa aure da wuri Allah ya fi mu sanin mu ya fi mu sanin abin da zai tsiratar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mu sanin abin da zai tsiratar da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban ga abin da ya dace da masu kaunar juna guda biyu ba in ba aure ba da haka mutum ya zo yana son yarka ya cancanci auren mai da ita to auren mai da ita kawai duk abin da za su yi sai a cikin aure amma me za a ce sai an yi soyayya shekara uku shekara biyar shekara goma sha uku daga baya a zo duk ai duk abin da zai kamata a jira sai an yi auren riga yi sai daga baya kuma tana faɗa a group din sama da mutum dubu goma a facebook tana cewa hide my id a ɓoye id na saurayi na ya cuce ni bayan shekara sha takwas wa ya ce ku bayan shekara sha takwas ya isa kun aibiya ita ma ta isa aure sai a siya sai ta gama uk sai ta gama saddauna sai ta gama wacece ai ta ƙirƙiro abubuwa iri daban-daban kafin ta gama kuma ta riga ta gama kosawa duk abin da ya kamata ta yi a cikin auren ta riga ta yi yanzu kuma ba ta da wani abu take shauƙin yin aure dan shi shekarar ta kuma 28 ta yi abortion so uku ba kuma sani ba annan asibitin ABU jama'a so nawa ƴaƴa suke zuwa a zuba musu da ciki saboda ka'idar likita ko munafurci ne ko ka'ida ne ni ban sani ba ba a gaya ma iyayen ƴaƴa a nan cikin university jama'a sai ku zo ku ji labarin yarinya da Fatima din kowa ba ta da lafiya ta sha wata kwaya kawai an kai ta asibiti daga sigbe su harba ta shika kuna zuwa ta ku ganta a kwance a gada asibiti babanta da mamanta sun taho daga daga ina daga lakwaja ko daga mina ko ko daga hadeja ko ko kwanta gora sun zo suna ta bi da ita nan ko jiya biya ciki aka rufe mata kuma wallahi har su yi su gama ba za su sani ba su su sai magunguna su ta kare ta ana mata adda ta ji sauki ta dawo ta dawo cikin makaranta sai duk sun gama wannan saurayin ya ga ina ba zai iya aurenta ba babu aminci zai ga cewa ai ko sun yi aure ma za ta yin wannan abu za ka ya kamata jama'a sai mun sa ido akan waɗannan abubuwan sannan kuma sai mun dinga addu'a jama'a muna roƙo Allah ya shirya ta mana da zuriya in ba haka ba jama'a akwai akwai bala'i ku duba ku ga sayyidina Yusuf alaihi salam shi ma fa da addu'a ya tsira ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya ba da ƙarfin wayan shi tsira ba da addu'a ya tsira da ma annabi ne fa ma'asumi ne annabi ne amma da ya shiga irin wannan hadarin da ya ce ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya to zaka sai da addu'a in ka tashi dare kana cikin addu'o'i ka saka da 'ya'yanka da zuriyarka da sauran musulmai cewa Allah ka tsare mu da sharrin zina da bala'in Allah shi kyauta sai mu kuma cikin karatun mu a sha muku sun rabu lokacin a taliki ko malam yace wa ma annahu kana fi zamanihi imra'atun taf'alu al-fujura fa qala law kuntu rajiman ahadan bighairi bayyinatin larajamtu hadi tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayi an samu wata mata da aka sani tana aikata badala wannan yana ishara zuwa ga wannan mata da ta yi zahari da mijinta ya tabbata cewa wannan badalar ta yi ta domin bayan mijin ya zo ya rantsi da Allah su hudu rantsuwa ta ƙarshe yayi tsinuwa aka ce ma annabi ya ce mata to ke ko dai faki itirafi a miki haddi ko kuma ki rantsi har ta yi kamar za ta yi itirafi ta karaya sai ta waiga ta ga 'yan uwanta suna ta kuka bala'i ya zo abun kunya ya zo musu sai kawai shi ɗan ya galla ta ce kawai zan rantsi ne ba sai ta rantsi din har bayan sun gama rantsuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ahuwarsa da neman al'umma su tsira yace hal bainakuma min ta'ibin ba wanda zai tuba cikin ku tun anan duniya suka tafi to da ta haifi dan sai ya kama da kwartan da ake zarginta shi na nabi yake cewa da zai yi na yanzu wata na yi jifa na ainihin wato zina ga wata ba tare da hujja ba da na jifa wannan matar kuma alƙali shi sai da hujja yake aiki hujja kuma take ta yankan shakku duk abinda akwai yankan shakku a cikin sa wato akwai shubha to alƙali sai ya hakura sai a bawa Allah hakaza fil hadith sahih malai yace haka yazo a cikin hadisi ingantacce dake cikin Bukhari da Muslim wa bayyana anna al hudud la tuqamu illa bil bayyina kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa shi haddi ba a tsayi da shi sai da hujja yankakkiya wannan kenan sai ma da ya ce wa ammal hazan min rajuli fi shahadatihi wa amanatihi wa nahwu zalika dangane da kuma daukan izina da ake da taka tsantsan gaba da mutum wajen karbar shaidar sa da bashi amana da makamancin haka fa yakunu bil mazanna mun ji can shugaba ba zai yanke mutum haddi ba sai yana da hujja keke da keke to amma zai ba wani mukami ko zai wakilta shi a wani abu to nan ba sai yana da hujja keke da keke akan mutumin na banza bane in ya samu wani abu da yasa ya ji shakkan nagarta shi to kada ya bashi in ya da file a EFCC to kar a bashi ko mun gane in an taba kama shi ta almundahana ko da a ce daga baya an je lauyoyi sun yi abin da suka saba an wanke shi to kar a bashi nan ana aiki da bil mazanna kamar yadda muka faɗa ran nan game da aure idan aka zo neman aure ko da zargi aka yi wani fa ba a san kirkin shi ba ya saki aure har su shida kuma an sha jin a gidan shi ana ihu ya rufe yana dukan ɗan mutane nan ba za a gane to da gaske ne sun yi laifi ba kun ga wannan zargin kaɗai ya ita a sa ana shawari ko kuma ce yana barin gari ya tafi Lagos ba a san me yake a Lagos ba an ce ma hucewa yake ma kwatano ba a san me sana'ar shi ba kuma ya dawo an ga yana ta zuwa asibiti ba a san me yake zuwa yi ba ana zargin ma hala S ne da shi kaga duka ba tabbas to yanzu zargin yana da S bai sai sa a ce a mai hukuncin ya taɓa yin zina ba amma ya isa a hana shi aure Allah sa mun gane bambancin yace to anan ana aiki da zato kama kala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar da annabi yake cewa la tajuzu shahadati shahadatu kha'inin wala kha'ina baya halarta a karbi shaidan mutumin da aka same shi da laifin ha'inci na mace na mace ne ko ta mace ne ko ko namiji wala zi ghimrin haka nan al-ghim shine hiqid wanda yake da adawa da wani ba a karban shaidarsa ala akhihi akan abokin adawan nashi a cikin riwayar al-Imam Abu Dawud a daidai nan ya ƙara da la tadu sadatu kha'in wala zanin shedan mazinaci yanzu shi ma wannan anan mazinaci ba wai sai da aka kama da shidu hudu ba a wanda al'umma take kallon shi a matsayin ma'aikaci ne na zina mai aikin zina ne annabi ya ce wala zaniyatin haka nan ma zaniya shi ma da wannan siffa sannan sai ya ce wala zi gimrin din da kuma wanda yake ma'abucin gaba ala akhihi al'imamu turmizi a tashi riwaya ya yi wani ƙari da malam zai ambata mana a nan shi ne ya ce wala mujarrabu shahadatin da wanda ya taɓa ba da shaida daga baya ta bayyana shaida ta ƙarya ce an taɓa da baki da shi an ci kuɗin marayu an ƙwace filin wani talaka an ƙwace gidan wani an ƙwace matar wani to ya taɓa yin shaida mummuna haka nan sai annabi ya ce wala zaninin wato muttahamun fi dinihi wa wa wa amanati wanda ake tuhuma game da addininsa gashi nan malai ya ci gaba da cewa wala tajuzu shahadatul qani li ahli albayt mutumin da yake aiki a wani gida to bai yin shaida akan yan gidan ma'ana almajirin gidan yaron gidan mai gadin gidan direban mai gidan mai aiki a rumfar mai gidan idan za a je neman shaida to ba za a kawo shi ba da shaida akan waɗannan ba domin dole goyen bayan su zai idan kana da wata shari'a ba za ka kawo ɗan gidanka ɗanka da yaranka da matarka shaidu ba dole ka kawo wani neutral individual wanda bai da dangantaka da kai a wannan lokacin malamai sun ƙara suka ce duk wanda ke dangantaka da ake ganin yana da maslaha a cikin cin nasararka to ba zai yi ba ba dole sai ma'aikacin gidanka ba ma'ana da kanin matarka da kawunta da makwabcinka wanda ka an san kana bashi zakka ko in ka yanka sa da sallah kana san mishi da marayu wanda suke ci a gidanka duk wanda aka san cewa yana da wani relationship wanda zai ci moriya haka to hakan kai dan siyasa ne duk dan gidanka ake cewa ko gidan wani to su ma ba su maka shaida ba ko mun gane ko wanda ka taba mishi wata alfarma a baya ya samu bashin end power end power yake ko me suna abun ba end power ne ba end ba ko yawwa ko ka taba zuwa raka shi neman aure ya samu ko ka taba belin shi a police station duk irin wannan wajibi ne alkali ya bincika in bai bincika ba lawyer shi cross examination da suke cewa malam ya ci gaba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anhu annahu qala wata riwaya tana cikin al-imam Ahmad ya rawaito ta a musnadin sa da Abu Dawud da al-imam Darqutni a cikin sunan din sa da Baihaqi a cikin sunan kubra dukkan su ta hanyar Amr dan Shu'aibu an abihi an jaddihi isnadi ne jayyidi kamar ibn Kathirin ya faɗa da shi da ibn Hajarin da wasunsu su malam yace wa anhu annahu qala ha ila yau daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan karanta hanyar riwaya Aisha kenan dake cikin Tirmidhi da Darqutni yace la tajuzu shahadatu zanin shahadan wanda yake muttahani ai muttahamun fi wala'in aw qaraba game da makusantansa ko wasu waɗanda yake jibanta su to ba a karban shaidar sa akan su wannan kaga duka ba wai sai an tabbatar ba in ana tuhumar haka to ba za a karba ba wal istifadatu kafiyatun fi zalika kamar da muka ambata mallam yace al istifada labarin ya shahara asal labarin cewa wani ana zargin shi da ƙarya wani ana zargin shi da yana bin mata wani ana zargin shi da yana bin maza wani ana zargin shi cewa ya taba satan kuɗin marayu wani ya taba kwashe kuɗin da suke ma'aikatar shi ko hukumar da yake shugabanci kaga duk waɗannan irin abin da muka saba faɗi dinnan wanda bamu da hujja yankakkiya a gaban alkali akan shi ko to wannan kadai ya isa ya kawar da nagartan mutum wajen miƙa mishi shugabanci ko jagoranci ko limanci ko alƙalanci ko a bashi kwamishinan 'yan sanda ko a ɗauke shi a aikin soja duk wannan ya isa kafiyatun fi zalika wa ma huwa duna listifada kai da abin da ma bai kai shaharar labarin ba hatta innahu yustadallu ala rajuli bi aqranihi har ma za a iya yin hujja against nagartan mutum bi aqranihi da abokansa shi da ba taba ganin shi yana shan taba ba amma kuma abokan shi duka yan taba ne duka yan shisha ne duka sun saba marisa ba a taba ganin shi ya riko hannun wata yarinya a unguwa ba ba ruwan shi da ƴan kowa amma kuma duka abokan shi irin wannan harka suke shi ba a taba jin shi ya an shi ya ya ya bada ainihin wato ya zama informa ba amma kuma duka abokan shi an kama su informant ai ga koyan sanda ba ta kyale irin wannan a ce ai aikin shi suke baccin rana shi ke siyo musu abinci ko sun zo ziyara gun shi kawai suke zuwa anguwa ma'ana ko babarka in kai bako yau gobe kai bako ta ga wani iri ne da irin askin naka ba kyau da wando kafa ɗaya yankakkiya ɗaya doguwa ya shigo yana baba ina wuni a ta ce kai ɗalladi waɗannan iska ina kake gaito su dole ta maka faɗa in ta sa abin take kuma tana son ta tsira lafiya ko kuka ce a ni ba na yin abin da suke ba ta yadda ba bawo shi yace abokin barawo barawo ne laraba ma suna cewa suna faɗan karin magana kwatankwacin wannan cewa almar'u yu'rafu bi aqranihi ana gane mutum ne da abokansa da waɗanda yake hulɗa da su da haka kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi na malam zai kawo mana yace kama qala ibn mas'udin ibn mas'udin yana cewa itabirun nas bi bi akhadha'ihim bi akhda'ihim ku dinga gane mutane da abokansu akhda shine aboki kamar yadda muka yi misali da neman aure duk wanda ya je neman aure aka je bincike daga cikin abin da ake tambaya shine a ce suwaye abokan shi so duk abin da take yi shi ma yana yi ko baya yi to zai wayi gari yana yi wa abin mudahana bil fi'il kana iya samun wanda bai yin caca duka abokan shi yan caca ne za su ɗakin shi caca za su kawo ‘yan mata ɗakin shi amma shi bayan to wannan mudahanar da ta yake yi ta sallabe mishi shi ma mutuncinsa ina fata mun gane wannan wani zari ka ƙalar nabi sallallahu alaihi sallama shi ne annabi yake cewa almaru ala dini khalilihi mutum yana kasancewa ne a addinin masoyinsa falyandur ahadukum man yukhalil da haka kowa ya duba ya ga wane ne abokin da zai zauna da shi ka zaba aboki mutumin kirki shata yake cewa mai zama da mutanen banza malam za ya ji zancen banza ku duba ku tsaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam da mai tarare da mai zama da maki da duk wani kwatance da zaka yi a duniya akan irin wannan zai fito maka da wannan matsalar fili cewa abokai suna da tasiri wajen abin da za ka yi da wanda ba za ka yi ba da haka duk inda ka je yi kokari ka samu abokai na kirki abokai masu nagarta wanda za su ja ka zuwa ga nagarta idan kai abokai da alaramomi da masu zuwa makaranta kuma za ka ce kai bari in dinga raka su dini ma bari in dinga zuwa ni ma ya kamata in dinga haddan nan ko ba ka je makaranta ma ka zo ana magana ana satu ana tilawa ana musaffa za ka ji alkurani zuciyarka ta haske in ka abokai da usare kullun ka ji hadisi ka ji maganar tauhidi in ka abokai da yan kasuwa sa koya maka yadda ake neman kuɗi to da haka daga abokai da mutanen banza kasu zaka zuwa ga aikin banza kuma su sa a sallabe maka mutuntakarka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusahib illa mu'minan kar kai aboki sai mutum mu'mini wala yakut ta'amaka illa taqi kar kuma ka da kowa zuwa kwanan abincinka sai wanda yake tsoron Allah kar ka da fasiki ko mutum banza zuwa ga cin abincinka Allah shi kyauta wannan hadisi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawud da Tirmidhi da wasu su ta hanyar sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda kuma hadisi ne kyakkyawa ingantacce Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin As-Sahiha lamba hadisi na 927 kafin shi al-Imam Suyuti ma ya inganta shi ko ya kyautata shi malam ya ci gaba da cewa fa innal maqsuda min hadha abinda ake nufi da wannan shine daf'u sharrihi tun kuɗin sharrin aboki din mithlu al-ihtirazi min al-adu kamar yadda aka ce ka zama kana daukan izina kana kula da abokin gabanka kada ka yi sakakai haka zai cutar da kai wa kada wala umar radiyallahu anhu umar yake cewa ai tari su minan nas bi su'i dhanni ku yi takalan dan da mutane ta hanyar munana musu zato ma'ana duk wanda baka san shi ba kar kai ka yarda da shi ayin a dukiya ne duk muna yin wannan ai babu yadda za ka dauki ka ba ka ba da kayanka ko ka ba da bashi ko ka ce a dauki kayanka a tafi da su ga mutumin da baka sani ba ko kuma koda ka san shi baka san kafasitin shi na kasuwanci ba inda dan kasuwan da za a dauki kayan miliyan 50 a bashi wanda za su bashin nan sai in san cewa eh zai iya sarrafa wannan kayan kuma kudin su dawo amma yanzu ga irin dan shagon kana irin dan kiosk ne da ake matsawa da shi daga bakin titi ina yanzu da zai baka kayan miliyan hamsin ko kayan miliyan guda ba zai baka gejin ka shine dubu hamsin ko ba haka ba da zai baka kayan miliyan biyu ashe kaga dole ka zama kana da in yace ba ku yarda da ni ba ku ce a ba ba yarda da kai bane kasuwancin ka bai kai ba bai kai a baka wannan kayan ba kai dai an shi na dubu talatin ga su jika gwada ko a Kano ne ba za a yi wannan watan ba biyan kuɗin mutum kuwa ina fata mun gane wannan to haka wajen addinin ka ma ka zama a haka wala tajuzu uqubatul muslimi bi su'iz zanni bihi amma wajen uquba wajen haddi to ba za a yi musulmi haddi ba dan an mai zato mummuna mana in kuka fito kuka gona a tsaye a bakin katangar gidanku za su ce kai malami kake a nan sha wallahi ba ku mai to bannan wajen ka a ce kai a rufe shi da duka ya barawo bi su'iz zanni amma dai ba za a saki jiki da shi ba ba za a saki jiki ba amma ko ba za a yi ukuba ba ina fata mun gane ga wata magana muhimmiya malam yace wali hara to dan wannan ne yambagi lil wali wal alimi shugaba da malami yana da kyau an ya kuna khabiran bishar ana so shugaba da malami ya zama ya san duk wani abu na sharri ya san shi wa asbabi da sabubban da ke kawo bala'i da sharri wa alamatihi da yadda ake gane sharri yana da kyau shugaba ya san wannan ka kwada mutum shugaba da yake talalabuwa ne bai ganewa sai an kawo muku farmaki bai san macuta da barayi ba bai san masu sata kuɗi gwamnati ba kowa aka zo kai aka kawo shi aka ce mutumin kirki ne kawai sai ya bashi mukami to ka kusa da shugaba irin wannan ko da shugaban ku mutum masallaci ko shugaban ku mutum marayu dan za a zo a mai ƙarya bai ganewa a kawo mishi yara na ƙarya a ce marayu ne ya ba su kuɗin musulmi a kawo wata a ce marai ne ya ce za a mata aure ya sa kuɗin ku ya sai mata gado alhalin ƙarya ne to ya kamata ya zama yana da basira saƙi ba yana da attentive mind wanda zai dinga mishi kai nan akwai akwai hole a nan akwai rani ya iya hararo waɗannan matsalolin ya ce misalul khibra bil kufri kamar yadda ake so ya zama yana da basira akan sanin kafirci wal fusuki da barna wa ahwalil aduwi da halayen abokan kiyayya fi dinihim wa dunyahu dole ne shugaba ya zama yana da yana da data da yake samu yana da information da yake retrieving game da abokan gaban shi a siyasar duniya yace ya tarisa min sharri zalika dan ya tsare musulmai daga sharrin wannan da haka zaka gwamnatocin shugabanni wanda suka shahara da sanin sharri suka iya maganin abokan gaba kalli Abu Ja'far al-Mansur kalli Mahdi kalli ainihin Mu'tasim kalli Hajjaj kalli Baibar kalli Abdurrahman al-Dakhil kalli ire-iren su sun yi ba da muhimmanci wajen muhabarat intelligence hada bayanai ko nan kusa kalli irin su baban gida irin su abacha suka dinga gwamnatocin su suna danna kowa saboda sun san sharri idan ka zama zalla alkhairi ne ba za ka yi shugabanci a irin wannan rayuwa ba sai dai ka je ka ta limanci limancin ma sai na tahajjudi jama'a wanda sallah ce zalla ko mun gane tilawa ce zalla to shi zaka dinga yi kawai amma shi limanci ne da kullum ba za ka yi shi ba dole sai an samu wanda yake yana iya ya fahimci shari ya kai ya kawo amurdan as da kanshi ba ka je yake shiga sansanin kafirai ya je ya leƙen asiri da kanshi ba sa gani shi ya shiga haɗakin matar kwamandan arnan ya je ya ganshi tsirarar shi tukuna sannan ya dawo ba a gani shi saboda iya iya sanin sharri da ga irin wannan sanin nasara a al'amuran su mala yace wa kana min azamin masalih daga cikin manyan maslahohin da ya kamata shugaba ya kura da su irkha'ul uyun da shishigar da ainihin wa irja'ul uyun irja wato utilization cin moriyan al'uyun ɗan leƙen asiri wato NCIA, NSSS a yada su cikin mutane allazina humul jawasisu ila al'adu wanda su ne yan leƙen asiri amma zuwa kasashen abokan gaba zuwa ga duk inda ake tawaye ya kamata a ce akwai yan leƙen asiri da su gaba wa gwamnati bayanai akan abin da ake ciki da gwamnatocin kafiran duniya wanda suke rike da kambun duniya a yanzu ba sa wasa da wannan Amerika da Faransa da Ingila da Rasha da China da ire-irensu suna ciyar da makudan kuɗi wajen aikawa da ƴan leƙen asiri zuwa kowane lungu da musulmai suke da abokan hamayyarsu. Za a musu training, a koya musu yarurruka da al'adu da halin zamantakewan waɗannan ƙasashe, a turo su a matsayin diplomat ko a matsayin tourist ko a matsayin researchers ko a matsayin philanthropist su zo da sunaye iri daban-daban su shiga cikin ku NGOs ga sanan iri daban-daban sannan suna da dan bayanai da duka abin da kuke ciki to musulmai kamata su masa da wannan kulawa in asaf a yanzu musulmai ba su da wannan karfi Allah ya tsare mu wal ma'rifatu bi tariqil kufri wajibi ne san hanyoyin kafirci yaya kafirai suke mu'amalolinsu wato shugaba ya zama yana iya yana iya predicting cewa the next move will be so so and so idan ka da abokan hamayya dole ka iya tunanin me abin da za su yi gobe ko kuma ka sanya za ka kai maganin su ta nake ko neman aure kake kana da abokin adawa za ka yi sanin me zai yi ko za ka yi tunanin cewa to yanzu zai ce nan da azumi zai mata kayan azumi to bari kai ka riga shi wai ta lalace ko kaka bari riga ka saye ba ta da lafiya tana asibiti ko dole ka riga shi zuwa dubiya yayi ko in ya zama kai aure sanin to ai ya riga ya ka da kai ma kai kai wani irin soko ne kenan ba za ka iya ba dole ka zama kana sanin cewa to fa shi ma zai iya yin kaza ko zai sa a yi kaza kai ma sai kai ina fata mun gane malam ya ci gaba da cewa kama kadwara da an ba'd salafi annahu qala ya zo daga wani cikin magabata yana cewa inna ma yunqadu ural islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'rifu al jahiliya yace wani cikin magabata yana cewa abinda zai jawo a tsatsaga musulunci gaba gaba a tsatsatsai wadawada da shi wannan da gaskiya abinda zai faru a ƙarshen duniya kamar yadda muke rayuwa yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce za a lalata musulunci gaba gaba gaba farkon abinda za a fara lalatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine shine ainihin wato sallah ko ko shine karshe kai hadisin na manta hadisi ba zai tana shi farkon abin da za a fallatawa ko dai sallah ko kuma shine karshe na tana zan gaya mu tunda ba wanda ya tuna Allah shi kyauta to a takeice Umar ya ce za a bata ainihin wato musulunci ne gaba gaba a lokacin da aka wayi gari ya zama waɗanda za su shugabanci musulunci waɗanda ba su san jahiliya ba ne umar ne aka ce ya faɗi wannan da yake lafazin ba haka ya zo ba ibnu qayyim da ibnu taymiya sun ambaci wannan sun dangata shi ga umar a wurare daban-daban cikin littafansu amma abin da ya tabbata shine abin da ibnu abi sheba ya ruwaito a cikin musannaf da ibnu sa'din da hakim da abu nu'aymin a cikin hilya daga Umar dan Khattab yake cewa qad alimtu wa rabbil ka'aba na rantse da Allah ubangijin ka'aba na san mata tahlikul arab yaushe laraba za su halaka sai wani tashi ya ce mishi yaushe ne ya amiru mai sai ce hina yasusu amrahum man lam yu'alid amra jahiliyati wa lam yashab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada za a wayi gari ya zama shugabannin musulmai wanda ba su taba yin kafirci bane musulmai ne zalla a musulunci aka haife su yace kuma waɗanda ba su yi sahabbantaka da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu ne wanda ya sha wahala aka haife shi a talauci wataƙila ma sanadiyar bashi ya baggarin su daga bayan Allah ya mafata hi ya dukiya zai yaukaka ta da shi da ƴaƴan shi da haifa na farko wanda suka san san da babu sun san da wannan dukiya amma ƴaƴan da aka haifa daga ƙarshe ƴaƴan amarya da wataƙila jikannin shi na farko farko wanda kawai sun tashi sun ga kawai babansu da baban babansu kawai duka masu kuɗi waɗannan su suke kashe dukiyar nan ba haka bane su ne za su fara kawai ba su san komai ba in banda consumption istihlak kawai suka sani to haka ma wanda ya taso ya zama cewa baban shi farfesa ne a digidansu yan boko ne shi ne zai ga cewa to shi bai bukatar sa yayi boko ai an ce boko ce a ba wani boko zan yi duka komai na ma da shi a gidan baba na lauya ne babata farfesa ce yayata likita ce yan gidanmu akwai accountant guda shida akwai wanda suka karanta economics guda takwas shi kuma sai zauna kawai wannan ya bashi wannan ya bashi dan auta kenan ko to zai gane koyar shi wata rana to haka haka dabi'a take wanda duk bai san asalin abu ba ya fi lalata shi to haka nan kuma wanda ba su zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ga wahala da sabai suka gani a Makka da hijira da da Uhudu da ainihin qadisiyya zamanin Umar duk ba su gani ba su suke bata musulunci Allah ka tsare malam yana kawo mana wannan ne dan ya mana hujja akan cewa wanda ba su san sharri ba sai dai alkhairi kawai suka sani to sun fi lalata alkhair dan ba su da dayan fuskar ba su santa ba wal wulatu wal ulama'u atibba'ul khuluqi ai tsallake yace wa hadha li anna man lam ya'rif al amrada wa asbabaha ce domin wanda bai san cututtuka da abin da ke jawo su ba qariyar tarru bil afiya yana iya zama ainihin wato ya rudu da lafiya idan baka taba yin cuta baka san mutuncin lafiya ba wala yahtaridu min asbabil maradi aw aw zatihi zai zaga baya taka tsantsan da abin da ke jawo cuta bai taka tsantsan da da ita kanta cutar ma'ana wanda bai taba konewa da wuta ba baya jin tsoronta wanda bai taba yin malaria ba baya jin tsoron sauro ba ruwan shi da sauro wa arafa sababahu wa alamatahu wanda ya zama wato bai san ainihin wato sababi da alamar ciwon ba fa innahu yasluhu litabib okay wanda ya san alamar ciwo da da, da ainihin sababin sa shine dace zama ya zama likita wal wulatu wal ulama'u atibba'ul khuluqi da shugabanni da malamai likitoci ne na gyaran halaye kama kataba salmanu ila abi darda ila ma tawalla alqaba kamar da salmanu farisi lokacin da abu darda ya zama alkali sai rubuta mushi wasiqa yace balagani annaka qa'atta tabiban naji labarin an ce ka zama likita fa iyyaka an taqtula musliman to ina jan kunnanka kar ka sake ka kashe musulmi ma'ana likita ne shi amma na gyaran hali shine alkali shine malami mai fatawa shine shugaba duk suna da wannan siffa wannan magana tana cikin kitabuz zuhdi na al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi wa kana Umar radiyallahu anhu yaqulu lastu bi khabbin wala yakhda'uni al-khabb Umar yakan cewa lastu bi khabbin ni ba soko bane wala yakhda'uni al-khabb bana bari kuma wani soko ya ci nasara akai wato baya wauta ko baya bari wawa ya tuce shi wannan magana an bincika ta ba a same ta yadda take da lafazinta haka ba sai dai an same ta daga wani mutum mai suna Iyas ibn Muawiya wani wali ne cikin tabi'ai an dangata ta zuwa gare shi kamar yadda yake cikin tarihu Ibn Asakir ad-Dimashqi da kuma Tahdhibul Kamali na al-Imam Yusuf al-Mizzi rahmatullahi alaihim ajma'in malam ya ci gaba da cewa wa salamatul qalbi mahmudatu hiya salamatuhu min al-amrad lafiyar zuciya wacce take abin yabo Waƙalu malaman suka ce masu bada labari kana umaru aura'u aura'a min an yakhda'a wa aqala min an yukhda'a umar yana da taka tsantsan yadda ba zai bari a yaudare shi ba kuma yana da hankalin da shi oke yadda ba zai yaudara ba ko yana da kuma hankalin da ba zai bari a cuce shi ba wannan magana mugid dan shu'uba shine ya ambace ta daga Umar dan Khattab kuma Mugira kaga shi ma wani mutum ne mai zurfin basira da iya taka tsantsan a rayuwa da haka in ka ji ya ce wani na da hankali to lalle ya tabbata wani nan mai hankali ne wani na da wayo to wani nan mai wayo ne wani ya san ciwon kanshi to da gaske ne shi ya shi ya faɗi wannan magana game da Umar tana cikin ma'rifatu sahaba na Abu Nu'aymin da kuma sori fada'il sahaba na Ahmad ibn Hanbal da kuma littafin ibn Qutayba shine ta'wilu mukhtalaf al-hadith na al-Imam ibn Qutayba ta ad-Dinawari rahmatullahi alayhi muna ganin bari mu saurara an dan wannan sabuwar gaba ce da yake wa salamatul qalbi lafiyanta zuciya al-mahmuda wata ke abun yabo tana zuwa ne cikin mene yace hiya salamatuhu min al-amrad sai mu saurara anan saboda lokaci da ya kore mana sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته